شاء الله بارك الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna ƙarin godiya yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne muke haɗuwa wannan guri domin ribantan dama da kuma riban da muka sama. Da izinin Allah za mu ci gaba da wannan daura, karatun wannan daura kamar yadda Allah ba mu iko muka faru kuma Uh, yau muna talata 22 ga watan muharram shekara ta 1443 wanda yake yayi daidai da 31 ga watan 8 shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun littafin kasidar annazmul habir ranar alhamis da ta gabata mun kammala al-mufid ko na al-mamu tibi yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi za mu ci gaba da annazmul habir insha Allah ta'ala to za mu tashi a ina ne malamai na'am ma'rifatu awwali ma nazala na'am masha Allah na'am ma'rifatu awwali ma nazala wa akhir ma nazala mallan ya bude mana wannan babi ne domin ya mana bayani akan abu na farko da ya fara sauka da kuma na karke da ya fara sau da ya da kuma na karke wajen sauka a cikin alkur'ani wato ma'ana malamin ulumul Qur'an sun bibiyi ayoyin alkur'ani suka ga akwai ayoyin da suka fara sauka a matakin farko sannan kuma akwai matak akwai ayoyin da suka sauka a matakin karki na wahayi to don haka ne suka bibiyi waɗannan ayoyi suka ciro su domin su karantar da musu musamman da yake yana da alaka da alkur'ani ne sanin awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala yana da matukar fa'ida na daga cikin fa'idansa zai taimaka maka ka fahimci nasikh da mansukh domin idan ka san ayoyin jerin gwanon yanda aka saukar da waɗannan ayoyin jerin gwanon su an saukar da aya kaza a garin makka amma aya kaza sai ta zo a garin madina wacce take garin makka nan ta da dauke da wani hukunci wanda ta zo garin madina za ta iya shafa hukunci ko tilawa ko kuma hukunci da tilawa na wancan ayar sannan kuma shi ma wannan ilimi yana da fa'ida domin zai taimaka maka wajen fahimtar hikimar Allah subhanahu ta'ala na saukar da wannan alkur'ani din za dai mu zo su insha Allah ta'ala malam ya ce awwalin nuzuli au awakhir ma'rifatun bi halkala muzakhir awailin nuzuli kalmar awa'il jam'i ne na awwal awwalu na farko awa'il na farko farko ayoyin da suka su fara sauka a matakin farko to awa'ilin nuzuli ay ma'rifatu awa'ilin nuzuli fahimta na ayoyin da suka sauka a matakin farko farko aw awakhir wannan aw din nan ba na takhyiri bane a harfu atfin ne kawai wa awakhir kenan wa awakhir da kuma ayoyin da suka sauka a matakin karki na wahayi ma'rifatun wannan wani ilimi ne alkalamu zakhirun biha alkalamu magana zakhirun ya cika akan falalan sanin awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala biha ai alaiha akan su wato ma'ana wato ma'ana malamai sun yi maganganu da yawa akan mahimmancin sanin ayoyi lokutan saukansu waɗansu ayoyi ne aka fara saukar da su a matakin farko waɗansu ayoyi ne a matakin karke to malamai sun yi magana masu yawa a kan falallarsu sai dai mu sani idan an ce awa'il akwai al'awa'il mutlaka akwai al'awa'il al-muqayyada awa'il mutlaka su ne ko kuma an ce awa'il mutlaka ayan da itlakan ita ce na farkon sauka kun gane ko akwai kuma al'awa'il mukayyada mukayyada su ne ayoyin da suka sauka bin nisbati li hukumin min al'akami ka misali da an ce wajen haramta shan giya aya kaza ita ce ta fara sauka kaga wannan awa'il ne amma wani iri mukayyad ko nisbi mun fahimci wannan ko kamar idan an ce dangane da abin da ya shafi haramcin kisa aya kaza ita ce ta fara sauka ko dangane da hukunci kaza aya kaza ce ita ta fara sauka so nan me wani irin nau'in nuzul ma da yake nufi awail mutlaka ko muqayyada yana nufin ne awail mutlakan ayoyin da suka sauka mutlakan kawai to idan Allah ya kai muka zo baitin gaba والخلف في أوائل النزول مثبت بالقول والنقول زامجي ayoyin da aka kakawo cewa su ne suka fara sauka watan wajen a nuzul abin nan awa'il mutlaka kenan shi ma nuzul akwai nuzul mutlaka akwai kuma mukayyada mun ga mun fahimci nan ko mufidatul lisharhi wa lisharhi wa shuyukhi fil ilmi bin nasikhi wal mansukhi to wannan ilimi sanin ilimi da zai taimake ka gane ga ayoyin da aka fara saukar da su a matakin farko kai tsaye ga kuma ayoyin da su ne na farko farkon sauka dangane da hukuncin giya ko hukuncin zakka ko hukuncin kisa ko hukuncin hajji ko azumi ko makamancin wannan mufidatul lisharhi sanin ya zai ƙara zai fa'idantar da asharh shine saurayi mai ƙuruciya shine wanda ke bai kai tsoho ba waɗansu ce duk wanda bai kai sheikh ba sheikh shine wanda ke ya manyanta wasu ka ce sheikh shine wanda ya fara da kan shekara hamsin zuwa sama kun gane ko? dattijo dattijo to duk wanda yake kuma sharh ne shine kasansa wanda bai kai dattijo ba mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace kalmar sharh sharh yana nufin ashab ana amfani da shi ana nufin ashab ana kuma nufin mandunal kahal wato duk wanda bai kai sheikh ba duk wanda yake ya balaga ya fahimci menene mai amfani menene mara amfani to tun daga nan har zuwa shekara arba'in da wajen tara duka suna ƙarƙashin sharh ko kuma zai iya shiga cikin sharh shiyuh jam'i ne na ashaikh ka iya cewa mishiyaka ka iya cewa shiyuh shu ka iya cewa shi shi da kasara ma shiyuh to yana da jam'ili da dama a cikin luga to wannan ilimi zai fa'idantar da mutumin da yake ya san hankalin kansa da kuma wanda yake da tijo fil ilimi ciki a mataki na ilimi bin nasir wal mansur ma'ana na daga cikin fa'idodin irin wannan fanni zai taimaka maka fahimci ilimin nasir da mansur mun fahimci wannan ko? masha Allah idan Allah ya kai muka zo ajinmu na alhamis muka zo karatun da satin filimin Qur'an za mu fahimci cikakken bayani akan nasik da masuk insha Allah ta'ala sannan kuma har ila yau wannan ilimi wa yastafidu minhum al-mufassiru li yastaqima ba'd ma yufassiru na to مفيدة للشرخ والشيوخ في العلم في بالناسخ والمنسوخ كو ويستفيد منهم المفسر ليستقيم بعض ما يفسر kai ya stakima jullu ma yufassi eh babu komai haka daidai ne ma'anan da yana yi eh liyastaqima lamu kai ko yawwa li kai yastaqima yawwa kai yastaqima ba'du ko jullu yawwa kai yastaqima ko li yastaqima ba'du ma yufassir domin ba'du ma yufassir ko jullu ma yufassir galibi na ad- ayoyin da zai fassara liyastakimu domin su daidaitu ma'ana ta hanyar fahimtar nasikh na mansukh ne malamin tafsirin qur'ani zai iya fahimtar aya kaza ta shafe aya kaza kamar misali wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan ta farko yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru a arba'ata ashirin wa ashira shukran sai kuma ta biyu wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawri ghayra ikhraj ta farko a ta biyu ta shafa ta farko ta biyu ta shafa ta farko wajen hukunci mun fahimci nan ko sannan kuma ta shafa ta farko insha Allah ta'ala wajen hukunci ta shafe sannan kuma har ila yau idan ka fahimci ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhumul batta su ma ayoyi da ce ana karanta su a cikin alkur'ani amma daga baya sai aka saukar da azzani to zani fajlidu kullu wahidin minhuma miyata jalda kaga sun shafe ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhumul batta sun shafe su lafu abinan tilawatan wa hukuman kuma sun shafe su tilawatan wa hukuman don haka ba su a cikin alkur'ani yanzu a shehu shekatu idan zanaya mun fahimci wannan ko wato ma'ana dai a takaice malamai sun yi rubuce-rubuce akan nasik da mansukh bayan kuma darussa da aka bayyana a cikin ulumul qur'an kamar misali idan muka dauki nasik da mansukh wanda wannan malamin ya rubuta wannan a subhanallah me yi sunan shi ne koyi to ban iya rike na ban iya rike sunan ba abu ubaidul qasim bin sallam shi ma al-imamul jubari ne ko shi ma ja'bari shi ma yana da nashi nasir da mansur to yana da kyau dai mu samu littafi da aka rubuta irin waɗannan wannan fage wanda zai taimaka mana fahimtar ayoyin da aka shafe su wajen tilawa da hukunci ko kuma wajen hukunci kawai ko kuma wajen tilawa kawai to wannan ilimi zai taimaka maka wajen fahimtar nasik da mansuf domin idan ka fahimci ga ayin da ta fara sauka a garin makka sai wanda ta sauka a garin madina duka suna dauke da hukunci iri daya amma ta garin makka allah ya musanya wannan hukuncin da wacce ya saukar da ita a nan garin madina to wannan zai taimaka maka fahimtar nasik da mansuk insha Allah ta'ala wa tu'rafu siratu wal magazi min kulli sabirin laha muwazi to wa tu'rafu siratu har ila yau kuma ma'rifatun nasik da wal mansuk zai taimaka maka wajen fahimtar tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan shine zai baka dama ka fahimci irin na'am irin ayoyin da aka saukar da su gabanin hijira da kuma ayoyin da aka saukar da su bayan hijira misali galibi duk ayar da kaga ta zo tana dauke da magana tana dauke da kalla don Allah da a garin maka ne zaka so zaka an saukar da ita kalla sanaktubu ma yaqulu kalla innal insana la yatgha كلا نعم لا ينبذن في الحطمة galibi saboda mene mafi yawancin masu tsaurin kai da fasadi kafirai sun fiya garin makka a gabanin hijira afwan gabanin hijira to sai zanto ayoyi ne waɗanda ake saukar da su ana daka musu tsawa galibi ayoyin da ke magana akan tauhidi dasa imani za ga galibi suna so an saukar da su ne gabanin hijira ayoyin da suke magana akan hukunce hukunce kama abin da ya shafi hukuncin zakka hukuncin sata hukuncin zihari hukuncin kaza hukuncin kaza su kuma za gaba galibi a bayan hijira ne to wannan ilimi zai taimaka maka wajen fahimtar matsalan da ya shafi tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba saboda ai a cikin tarihin manzo na ka sauka da ayoyi ko saboda alaka wal magazi da kuma ya kokan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai ayoyin da aka saukar da su kan yakin Uhudu akwai ayoyin da aka saukar da su kan yakin Badar akwai ayoyin da aka saukar da su ma manzon sallallahu alaihi wasallam yana dawowa daga Tabuka aka saukar da su to ayoyin alkur'ani an saukar da su a gurare mabambanta akwai waɗanda aka saukar da su lokacin yakin Hunain duka to wannan babi da malam ya kulla shi akan ma'rifatu awwali ma nazala wa akhiri ma nazala zai taimaka maka fahimci irin waɗannan ayoyin wa in kana shi bai wasu a bayani ba amma in ka shiga cikin littafin ulumul qur'an zaka samu waɗannan bayanai din insha Allah magazi jami'i ne na mene na'am na gazu magza min kulli sabirin ga dukkan mai bincike muwazilaha wanda yake muqarana wanda yake muqarana tsakankanin mene tsakankanin irin waɗannan ayoyi da makamancin su wasihatul jami'i lil hasifi marhunatun bi nasihat tawfiki to wai shin da dama kana da dama ka kalli aya kawai ka ce waccan nan ayan an saukar da ita ne gabanin hijira ko wacin can an so kada ita ne bayan hijira kana da dama haka koko a'a amur ne tauqifi ba ka da dama ka faɗa dole sai abin da aka ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam ya ce wasihatul jami'i ingancin su duka ingancin su duka ma'ana ingancin magana akan abin da ya shafi ko hukunci akan abin da ya shafi awwal ma nazala wa akhir ma nazala wa ma ya ta'allaquhuma da duk abin da ke da alaka da su na san nasikh da mansukh da kuma magazi da kuma ayatul ahkam ga ayatul musabara in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn wa in wa in yakun minkum mi'atun wa in yakun minkum alfin ne ko mi'atayn mi'atun ya galubu mi'at alfa min alladhina kafaru kun ga dacin mutane goma mutane 20 dole ne su tsaya su tunkari mutane dubu to amma da yake akwai mashakka abin to Allah sai ya soke wannan hukuncin sai aka sassauka aka sassauta to yanzu idan an sa mutane 100 wajibi ne su tsaya su tunkari mutane na Allah saka da alheri to kaga wannan shi ma nau'i ne na nasakh lauyi ne nasakh kamar yadda insha Allah ta'ala idan muka zo karatun littafin da rasatun filmul Qur'an za mu ga babi sosai akan shi Allah ka samu dace wasihatul jami'i ingancin fahimtar maki da madini awwalu ma nazala wa akhir ma nazala magazi da hukunce hukunce lil hasifi ga mai kaifin hankali marhunatun ai mu'allaqun mu'allaqatun yana rataye ne bi nasiha da nassinta tauqifi wanda ke tauqifi ne ma'ana matsalan da ya shafi fahimtar ayoyi da suke da alaka da wannan batu ko waɗannan batutuwa to yana da alaka ne da mene nassi qat'i kun gane ko yankakken nassi kai tsaye daga manzon Allah ko kuma sahabbansa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka wacin nan ayan tana da alaka ya ce tana da alaka da kaza ne shikenan na zamu dauko ko kuma wani sahabi ya ce wacin nan ayan tana da alaka an saukar da ita ne a ya lokacin yaki kaza ko kuma gabanin hijira ko bayan hijira wannan dole sai abin da aka ruwaito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ci bayan shi manzo sallallahu alaihi wasallam mun bayyana to kifi ko al'amarin da na na ku muqayyadun ne e marhunatun haka yake duk dai ne idan naka marhunatun ne bi ma'ana mu'allaqatun yana da alaka ne da mene a tauqif idan kuma marhuna ko mene muqayyadatin ko an yi specifying din shi an iyakance shi ne da mene da nassi
wato shi ya ɗiba wannan yankin
na menene ana kunu suka muqayyadin ko wani ya raba musu ne a raba musu wannan rabi ihun jikicin kai ma na'am na'am wal khulfu fi awa'ilil nuzuli muthabbatun bil qaidi wan nuzuli na ku wannan kul ko a afwan nima wannan nuzul wannan kul din ne eh wannan kul din kenan nima to wal khulfu fi awailin nuzuli khulf sabani da malamai suka yi fi awailin nuzuli wajen fahimtar ayoyi da suka sauka a matakin farko-farko musabbatun abin tabbatarwa ne bilkaidi da iyaka wani kuli da kuma ciratowa abinda ake sa a nuna mana nan shine duk wani abin da za ka sama na bayani a ce maka ga ayan da ta fara sauka daga cikin ayoyin alkur'ani to wannan yana da alaka ne da mene yana da alaka ne bil qaidi ai bil kitaba al qaidi ma'ana al kitaba wato yana da alaka ne da abin da aka rawaito wan nuquli abin da aka rubuta shi na asali daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai wan nuquli da kuma abin da aka rawaito daga wani daga sahabbai da manzo sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu ban da dama in ce aya kaza ta sauka ne gabanin hijira ko bayan hijira ko kuma ta sauka ne akan kaza dole sai abin da aka ji an ruwaito shi da kawani da kama manzala sallallahu alaihi da kuma sahabbansa idan ka samu nassi qat'i annan sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko kuma sahabbai sun ce kaza to shikenan wannan sai ka dauke shi in matukan ya inganta sai ka dauke shi shine mi'yar ma'auni da zai baka dama ka gane cewa wannan makini ko majini walkhulhu fi nufin fi awailin nuzuli sabanin da malamai suka yi dangane da wace aya ce ta fara sauka musabbatun abin tabbatarwa ne bil qaidi da iyakancewa ma'ana da rubutu ai illa sai abin da ya tabbatu daga cikin athar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wal athar ko kuma idan muka ce athar din ma da ma'ana mutlaq ayayi ko nukhbatul fikr fi mustalahi ahalil athar domin athari kan zo da ma'anar hadith ko to Allah ka samu dace kamar yadda malamai suka abin nan nazmu durar fi ilmi mene albiyan sudi to Allah shi kai mu wan nuquli da kuma abin da aka rawaito nuqul shine maruwiya ورجح الجمهور في التنزيل قراءة عفوا ورجح الجمهور في التنزيل اقرا بما يبين من دليل to malamai sun yi sabani akan wace aya ce Allah ya fara saukar da ita a matakin farko nuzul mutlaqa kenan awail mutlaqa banda muqayyada muqayyada wannan an gama da shi yanzu ana magana mutlaqan ne kawai wace aya ce ta fara sauka to malamai sun yi karijuna ilimi akan maganganu guda hudu waɗansu suka ce ayoyi biyar ɗin farko na suratul kalam ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil kalam allama al insana ma lam ya'lam sune ayoyin da suka fara sauka sannan kuma jumhur da suka faɗi haka sun kawo hujjoji daga cikin hadisai akwai ruwayan sai da tuna aisha ko kamar da yadda insha Allah ta'ala idan muka zo karatun wancan littafin zamu ji wannan ko ya da yadda ta kaita mana ne sannan kuma akwai waɗanda su kuma suka tafi akan cewar a'a abin da ya fara sauka na alkur'ani shine ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur su ne suka fara sauka sun kuma an kuma sun kuma kafa hujja da hadith sai dai abin da ya ingantu shine kamar yadda aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya abin da ya tabbatu shine tambaya ne aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam akan bayan fataratul wahayi lokacin da aka fara mishi wahayi to wace a wace ayoyi ne suka fara sauka watan kaga yanayin sauka kenan a yanayin wahayi na biyu kenan kun gane bayan wahayin farko shine sai ya ayyuhal muddathir domin bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma gida daga ko daga nan dutsen kira an afwan dutsen na'am eh nam wajen kogon hira da mala'ika jibril ya zo yi mishi wahayi ya karanta da shi waɗannan ayoyi guda biyar ta farkon suratul alaq daga nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma cikin firgici gida wajen khadija ya je yana ta ah, yana ke- makyarkita yana ce mata zammilu ni zammilu ni ku lullube ni ku lullube ni to bayan an lullube shi daga nan sai mala'ika jibril ya zo sai ya umarce shi ko ya mishi wahayin ya ayyuhal muz- ah, muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir kamar yadda malamai suka yi bayani sannan kuma mala- magana ta uku waɗansu sun ce suratul fatiha ita ce ta fara sauka a matakin farko mun fahimci wannan ko sun kawo hujjoji amma hujjojin suna da rauni wannan shine na uku sannan kuma sai na hudu wani suka ce ai basmala ita ce ayan farko da aka fara saukarwa basmala ita ce ayan farko da aka fara saukarwa to shi ma wannan hadisin da aka buga hujja da shi hadisi ne munqati bai da inganci kaga munqati kuwa min alwa'i da- da'if ko to Allah ka samu dace to dan malam ya nuna maka mazhaban farko ita ce jumhur suka tafi akai ita ce tafi inganci da hujjoji masu a tabbaci shi yasa ya ce maka warar jihar jumhur fit tanzili ma malamai sirrin jayar jumhur na malamai sirrin jayar wajen saukar da alkur'ani ikra cewa suratul alaq kaga wannan atlaqal juz'a wa arada bihi watan duka ayoyin nan guda biyar su ne Allah ya fara saukar da su sai aka kawo kalma guda ɗaya kawai a ciki to takadirin baitin shine warajjahal jumhuru qara fi tanzili ayoyi biyan- biyar ɗin farkon suratul alaq su ne jumhur na malamai suka rinjayar da su cewa su Allah ya fara saukar da su ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam wato mala'ika jibril ya fara wahayinsu da izinin ubangiji bima ya binu kaman yanda aka kaman yanda ya bayyanu min dalilin na daga hujjoji da aka samu daga cikin sahih bukhari da kuma wadansu hadisai din kalmar jumhur mu lura da kyau jimun din nan tana da zumma ne ba a cewa jamhur da la- da da larabci in dai larabci ne ba za ka ce jamhur ba ma'aunin shi shine fu'lul fu'lul jumhur kamar haka Allah ka samu dace ورجح الجمهور في التنزيل اقرا بما يبين من دليل يبين بان يبين كو مي امرن سا بين وهكذا الخلف على الاواخر من كل سابق مضى وغابر dangane da kuma ayoyin da ko ayan da ita ce ta ƙarken sauka malamai sun yi ƙare na- ƙare juna ilimi shi ma sun ka kawo maganganu daban-daban wanda yake malamai sai da suke so wajen ah, maganganu guda goma sha biyu akan cewa su ne ayoyin ƙarke wajen sauka idan kana son ka kara samun bayanai ka je ka duba littafin manahilul irfan manahilul irfan fi ulumul qur'an ka je ka duba littafin آه، دراسات في علوم القرآن Allah ka samu dace to magana ta farko akan wace aya ce ta karke wajen sauka kamar yadda malaman suka kare juna ilimi waɗansu malamai sun tafi akan jumhur sun tafi akan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamuna aya ta 281 su cikin suratul baqara domin bayan an saukar da ita kamar yadda bayani ya tabbata cikin dalailun nubuwa manzo sallallahu alaihi wasallam kwana 80 kawai ya rige mishi a duniya bayan an sauki bayan wancan nan ayan ta sauka kwana 80 kawai yayi a duniya Allah ya dauki shi mun gane ko to da wannan ne da wasu nasosi sai aka rinjayantar da cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ita ce ayan karke wajen sauka waɗansu malamai suka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamuna okay waɗannan ayoyin ai suna gabanin wata koyoman ne ko to magana ta biyu dangane da cewa ayan karke wajen sauka ita ce na'am ayatu dayn ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu ita ce ayan sauka ayan karke wajen sauka mun bincin nan ko wasu kuma suka ce a ayatul riba kamar yadda na kamar yadda na faɗo ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa dhuru ma baqiya minar riba in kuntum ta'al in kuntum mu'minina fa illam taf'alu fa'dhuru bi harbin min allahi wa rasulih ita ce ta karke wajen sauka to amma dai abinda a malami suka rinjayar shine wa taqu yawman turja'una fihi ila allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat hum la yuzlamuna akwai wacin cin ayan ma wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha waɗansu ma sun kawo cewa ita ce ta ƙarƙin sauka sannan akwai ayan suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ita ma an ce ita ce ta ƙarƙe wajen sauka to an dai kawo zantuttuka ra'ayoya wajen guda goma sha biyu amma mafi ƙarfi ita ce wata koyo mun turjauna fi lallahi sai malam yace faqaddama al ba'd bi ghairi mayni ma baina ayatir riba wad daini ko faƙaddamar ba'adu sai waɗansu malamai suka gabatar da waɗansu ayoyi bigairi mainin ba tare da shakka ba mainin shine shakka ba tare da shakka ba akan cewa su ne ayoyin da suka sauka a matakin karki ma baina ayatul riba tun abin tun daga tsakankanin ayar riba waddain da kuma ayatul dain ma baina ayatul riba waddaini to ana ku baitin mene ba'adar riba ko da dalin ko ba'adar riba wa aidaini wa qabla ayyidaini to malamai sun ka kawo tun daga abin da ya shafi ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba da kuma ayatul daini akan cewa su ne wannan ce ayatul daini ne ita ce ta karkin sauka wannan ce ayatul riba ne ita ce ta karke wajen sauka na'am sai menene kuma bitin gaba Okay. Na'am. To bari mu koma gurin baitin baitin nawa ne? Wa hakadha al-khulfu fi ala al-awakhiri. Nan baya ko? Wa rajjaha al-jumhur fi tanzili ikra bima yabini min dalili. Baya ko gaba? Wa hakadha shi sai نعم وهكذا الخلف على الأواخر من كل سابق مضى وقابل بنفسر أبكو نعم تبارك الله فيكم وهكذا الخلف haka nan ma malamai sun yi sabani alal awakhiri dangane da ayoyin da suke sune suka sauka a matakin karki min kulli sabiqin daga waɗanda suka riga maza wanda suka shuɗe wanda suka gabata wa gabirin kalmar gabir dai tana madaman maza ne wata ma'ana malamai waɗanda suka gabata da waɗanda suka zo daga baya duka sun yi ƙare juna ilimi dangane da abin da ya shafi ayoyin ƙarke da suka sauka malaman da suka gabata da malaman da suka zo bayansu mun fahimci wannan ko sun yi ƙare juna dangane da abin da ya shafi akhiru ma nazala waɗansu za su kawo ra'ayi kaza waɗansu kuma sun kawo ra'ayi kaza mabambanta dai kamar yadda muka yi bayani a baya illam ra'atuka kanat min al-ghabirin ko ga ga kalmar nan ina jin mun gama babin mun gama babin kenan ko sai ma'rifatul makiyul madini ma'rifatul makiyul madini sanin ayoyin da aka danganta zuwa ga makka da kuma madina malamai suna da ra'ayoya guda uku dangane da maki da madini in an ce maki me ake nufi madini me ake nufi wani suka ce maki suna ayoyin da aka saukar da su gabanin hijira madini kuma ayoyin da aka saukar da su bayan hijira wannan shine mafi karfin magana bisa ga wannan magana din ko kuma ra'ayin kaga al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina za a ce muke ne kuma diniya madaniya ce duk da cewa ta sauka ne ranar hawan arafa a garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam na tsaye akan dutsen arafa aka saukar da ita a garin makka kuma to amma kaga tana da hukuncin menene madani ba dun komai saboda bayan hijira ne ko ya shafi ayoyin da aka saukar da su akan hanyar hijira kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa zuwa garin Madina kamar wanda aka soka da su gogon Hira kaga waɗannan suna da hukuncin makini mun bance wannan ko waɗanda kuma sai da ya isa garin Madina aka soka da su su suna da hukuncin madini ne mun bance wannan waɗanda suka ce a maki ma nazalin bil makka fakat madani ma nazalin bil madina fakat to daga nan kuma wannan sai aka warware maganansu to yaya za ku ce ma'ayoyin da suka sauka a waɗansu garuruwa kamar su a yankuna kamar ta'if kamar kogon hira kamar tabuka ya za ku ce musu waɗannan sai a ce tabuki da sauransu to a dai takaice wanda ke neman ƙarin bayani ya shiga littafin al'itikan filin kur'an jumhur sun tafi akan cewan maki huwa kullu aya nazalat qabla al-hijra madani hiya kullu aya nazalat ba'da al-hijra to ayoyin alqur'ani an raba su kashi biyu ne akwai ayoyin da ake danganta zuwa ga maka a ce musu maki ko makiya akwai kuma wanda aka saukar da su bayan hijira ana ce musu madaniya shine malai yake cewa qur'anun al-makiyyu thumma al-madani وضوح الدين ذي الفتى الفطين قرآننا أي وآي قرآننا kaga ayoyin alkur'anin mu sun kasu kashi biyu akwai almakiyu wanda aka danganta su zuwa ga makka thumma almadini akwai kuma wanda aka danganta su zuwa ga madina wuduhu zaini bayyanantuwan waɗannan ɓangarora guda biyu na maki da madini ƙarar yake kun gane ko wuduhu zaini za ka ƙaddara kabar babu kabar anan ayi na? na ku? muradu zaini muradu zaini bari ina rubuta ne muradu zaini zahirun ko? lilmu'tani to masha Allah ni anawa qur'anul lilmaki thumma almadani wuduhu zaini bayanantuwan waɗannan bangarora guda biyu ƙararrai ke ko ya tabbatacce ne lilfata ga saurayi alfatini mai kwakwalwa mai kiyayewa naku kuma muradu zaini manufa da maki da madini zahirin bayyananne ne lilmu'tani ga mai kiyayewa ma'ana ko ba ce maka maki ba ma nazala qabl al-hijra ba madani ma nazala ba'da al-hijra ba bayananne ne zaka sani karkashin wannan fanni ko kuma cikin wannan ilimi din نعم وفي اختلاف ما جاء المراد أهل المكان أصله يراد bari mu buɗe littafin matun da ina da matunan gata makiwon madini to masha Allah na'am eh na gani na gani baiti na 20 da 62 ko na'am haka ne kuwa muradu zaini zahir lil mu'tani wa fi ikhtilafin ma huwa al muradu hal al makanu asluhu yuradu shi ma wannan a sanin maki da madini fa'idansa kamar fa'idan sanin ma nazala ƙabalar nan a wani ma nazala ne da akhir ma nazala domin sanin fahimtar ayoyin da aka saukar da su a Mak- a makka gabanin hijira ko kuma ake ce musu makiya gabanin hijira zai taimaka maka wajen fahimtar hukunce-hukunce daban- daban-daban daga ciki kamar hukuncin sallah idan ka fahimci ayan da ake ce musu maki da madani za ka fahimci yaushe ne aka fara sallah a musulunci mun bance na ko kamar misali zakka yaushe ne aka fara ba da zakka sai ka kalli ayar da ta sauka aka saukar da ita take magana akan zakka din shin an saukar da ita makiya ce ko ko madaniya kaga in ka duba za ka ga madaniya ce yanzu idan ka dubi ayar da take magana akan a da take magana akan aikin hajji shin makiya ce ko madaniya mu wallahi Allah nasu yalji baitin man yasda ilahi sabila makiya ce ko madaniya so madaniya ce ko shukran to this dai fahimtar maki da madani zai taimaka maka wajen fahimtar yaushe ne hukunci kaza daga cikin hukunce-hukuncen shari'a aka fara a cikin musulunci ko yaushe ne aka hukuntar da shi kamar hukuncin yaƙi da dai sauransu to malin daga nan sai ci gaba da cewa mene ƙur'anun al-makki sun madini wuduhu da ni wa fiktilafi ma ja al wa fiktilafi wa fiktilafi ma ja al-muradu e to bari in na karanta wannan sai in kuma naku wa fiktilafi ma ja al-muradu halil makanu asluhu yuradu nan kuma ya ce wa fiktilafin ma huwal muradu halil makanu asluhu yuradu aw anna ma yuradu fi zamanu duna atidadi halatil makani to wai in kana son ka san maki da madini sanin maki da madini yana da alaka da zamani ne ko ko guri kun gani kaga idan aka ce za a kula da zamani ne to akwai ayoyin da yawa hatta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati za a ce mata mikiya ce amma idan aka kula da guri ne shikenan kaga wannan za ta zama za ta zama madaniya ce ko to wa fi ikhtilafi sannan sabanin da malamai suka yi ma huwa al-muradu menene manufa da maki da madani sannan kuma za a kula da lokacin da aka saukar da ayan ne shine zai ba da dama a ce maki ko kuma madani a'a za a lura da guri ne da ayan ta sauka shine zai ba da dama a ce madani ko kuma maki ko kuma madani shine malam yake ga mana wa fikta lafi ma huwal muradu halil makanu asluhu yuradu halil makanu wai shin guri ne asluhu asalinsa yuradu shine manufa au annama yuradu fi zamani ko ko abinda a manufa shine za a kalli zamani ne duna atidadi halatul makani duna atidadi ba tare da tattali domin kulawa da halatul makani halin guri ba shin wanne ne za a kula kumbanci wannan ko to saboda haka zance mafi karfi mafi inganci dangane da abin da ya shafi saukan aya za a lura ne da guri a ina ne gurin ta sauka ba lokaci ba wannan shine zai bada dama ka ce ma aya makiya ko kuma madaniya am annan an anna ma yuradu fi zamani duna atidadi halatil makani mun bance nan ko Allah ka samu dace na'am wa ba'dhum yaqulu innal mu'tabar bi halatil mukhatabaina fil fil bashar kaji wannan sun malamai kuma su kuma suka abinda suka ce a'a ai wajen sanin aya makiya za a ce mafi ko madaniya za a lura da halin waɗanda aka sauka da ayin ya kansu kun ga magana na uku kenan maganan farko sun ce mene za a lura da da gurin da aka saukar da ita ne na biyu kuma sun ce a za a lura da halin da aka saukar da ita ne na uku kuma sai suka ce a za a lura da halin wanda ake magana da su ne ashe kenan ko da bayan hijira ne aka saukar da mag- aya wacce take magana akan makka kafiran garin makka ko aikace aikacin ko makamancin wanda za a ce menene nan makiya za a ce makiya za a ce shine wa ba'dhum yaqulu wa ba'dhum yaqulu innal mu'tabar waɗansu malamai suka kawo cewa ai abin kulawa bi halatul mukhatabina za a lura ne da halayen waɗanda ake magana da su watan ayan ta sauka tana magana a kansu ko tana dauke da hukuncin su fil bashir daga cikin mutane kamar misali fa shine malai ci gaba da cewa ka an yunada ba'dhum bin nasi fa dhaka lil makiyyi min asasi ka an yunada kaman a kira ba'dhum waɗansu mutane bin nasi da mutane يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون to kun ga wannan koda ba koda bayan hijira ne tana da hukuncin menene makini saboda mene saboda annasu galibi sun fi samantuwa ne ka bayan hijira amma galib- galibi bayan hijira almu'minu ne aka sama kun gane ko fadhaka lil wa- faka- fadhaka kaga wannan watan ayan da take dauki da ya ayyuhan nasu lil makki to za a danganta ta ne zuwa ga makka min asasi bisa ga tushe ko kuma asali amma dai wannan ba shi ne general formula da za a amfani da shi wajen fahimtar maki da madini ba idan aka ce haka ne to ya akwai kuma ya ayyuhan nasu يا أيها الناس اتقوا رب يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم نعم إيه ga nisa'i na'am na'am suran da aka samu ya ayyuhan ladina amanu a cikin eh to madaniya ce madan eh haka yake kuma wacce aka samu ya ayyuhan nasu mm amma ba ya ayyuhan ladina amanu mm to madaniya ce abinda ai malaman kenan suka yi su ma shi ne kai maka yi sosai kwa a gaga da yake alarma ne shi yasa shi ma ya ta irin wannan harsashen to tun gabanin mu zo malamai duk sun irin wannan shi ne ai kamar yadda na faɗa baya can zaka ce duk ayan da kaga ana magana ana an zo da kalla gabanin hijira ne duk ayan da kaga ta zo tana magana akan wutan jahannama ko tana magana da ke cikin ta yana da tsauri galibi makini mun bincike amma ana sabawa ana samun abin da kan saba wato ma'ana ba ba mutlakan bane harsashe ne na malamai is based on hypothesis speculation na malamai to Allah ka samu dace na'am wa bil ladhina amanu lil madini wa rujjiha az-zamanu indal muttaqi indal mutqini wa bil ladhina amanu sannan kuma da ayin da kaga an tana dauke da ya ayyuhal ladina amanu lil madani wannan ita madaniya ce ma'ana daga cikin alamomin da malamai suka bayar duk idan kaga ce an ce ya ayyuhan nasu to makiya ce duk idan kaga an ce ya ayyuhal ladina amanu madaniya ce warujihaz zamanu to an rinjayar da zamani indal mutikini a wajen mai kulawa wato malami mai- mai tsantseni galibi duk idan kaji an ce idan za a kula da aya makiya ce ko madaniya ce nan ba sura fa aya makiya ce ko madaniya to shikenan za a lura da zamanin da aka saukar da ita ne haka waɗansu malamai suka rinjayar wa ba'dhum yaqulu innal mu'tabar bi halati muqatabin wal bil ladina amanu wa rijha zamanu lil bil yaqini nan kuma naku indal mutaqini ko a wajen malami mai tsantsini to sai gaba kuma ya ce menene wal asli fi zamani waqtul hijra alamatul lil farqi indal kathra wal aslu amman asali wajen kula da aya makiya ce ko madaniya ce wal aslu fi zamani waqtul hijra shine za a lura da lokacin hijira ne idan ayar an saukar da ita ne a lokacin hijira ko gabanin hijira shikenan madaniya ce a makiya ce in ko bayan hijira ce madaniya ce kun gane kun fita ne kun kula da nan ko kaga sabanin wanda suka ce za a kula da mene makan ne sabanin wanda suka ce za a kula da makan ne to kulawa da zamani da lokacin hijira shin da aka saukar da ayan an yi hijira ko ba a yi hijira ba alamatar lilfarki alama ce da za ta bambance maka tsakankanin maki da madani inda kasra yayin da ayoyin suka yawaitu ga ayoyi kana neman ka san madini in wani suwa ne ne makiya da suwa ne ne madaniya to sai ka kula da mene sai ka kula da ah, lokaci da aka saukar da wacan nan ayar wa haddadu min suwaril madina 20 suratan lana mubi- mun- mubina to ka iya cewa wai da Allah surori nawa ne ma suka sauka ake ce musu makiya ko kuma surori nawa ne madaniya to ga sunan in ka duba cikin alitakan filmul qur'ani ya kawo wa haddadu malaman sun iyakance adadi min suwarar madini madina daga cikin surorin da ake ce musu madaniya 20 su ne guda 20 suratan surori guda 20 ne mu bayyana lana wanda aka bayyana ta mana da su wato ma'ana duka jerin gwanin surorin alkur'ani 400 114 afwan 114 wai nawa ne makiya nawa ne madaniya to guda 20 su ne madaniya kaga a cikin 114 an cire guda 20 sauran na na'am za mu samu 94 ko to su ne makiya to ina ina ina surul madaniya din su ne ga sunan malam zai addini ka kawo mana kal baqara wa ali imran an nisa wal ma'ida liman wa'awa ma asa kai madalla kal baqara kamar suratul baqara tana daga cikin surun da ke ce musu madaniya wa ali imrana da kuma ali imran wan nisa da nisa'i dukansu a dukansu suna daga cikin jerin giyan surun da aka sako da su a garin madina a bayan hijira afwan bayan hijira wan nisa babu alhamza ko yayi ittifaki da a qira'ar hamza ne فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام والارحام ابان كسبا لمن لمن يشاء ان ربي لطيف لما يشاء كده همزه با to sai shara alhamza wal ma'ida sannan ma'ida na ɗaya daga cikin jerin surorin madina liman wa'a ga wanda fa ya kiyaye haka wa ma'asa kuma idan ya tafi da wani ra'ayin wa ma'asa bai saba ba bi afwan wa ma asa kuma ba zai bakin ciki ba asa shine bakin ciki ba ainin bane ainin asa shine sabawa fa asafir aunar rasula kun gani asa nan bakin ciki ne fa kaifa asa wa tawalla anhum wa ka fa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min alhuzni fa huwa kaz- kazim eh sosai kwa na mene asa ya asafa eh ayya huzni bakin ciki ko na'am amfali taubatin kan nuri muhammadin ahzabi ma'anu ma'mururi to sannan kuma na daga cikin jerin gwanin surorin makiyya madaniya akwai suratul anfal akwai toba kun ga dai asabu tuwal din nan dukansu madaniya ne asabu atwal madaniya ne كذاك النور هكذا سورة النور سي سورة محمد صلى الله عليه وسلم سي سورة الأحزاب ما أمروري بالفتح كي هر ما كوتي وجن سورة الفتح واتن كادا دا فتح جيم إتما سورة الفتح با إتما هكا والحديد دا حديد ثم قد سمي سي كما قد سمي آه تو كدو بنا ياتي ني سورة الحديد sai ce ku suri ƙari samiya ko to ya halasta ka ɗauko wani part ka kira shi da sunan duka the whole part ɗin kun gane ya ce kad sami'a ba wai yana nufin kawai kalmomin biyu ne a yana nufin sunan ne gaba kida wannan matsala ce na balaga yana nan karkashin abin nan wannan itnabi ne suke ce mishi itnab amin ala eh, okay to min idlaqil juz'i ma iradil kull kun gane ko matsala ce ne daga cikin matsalolin da suke da alaka da balaga wala tuqaddimu ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi rasulihi suratul hujurati ita ma madaniya ce wata harimi fastami ka saurara sauraro na fahimta munafiquna jum'atin wal ashri wal hashri talaqi wal mumtahina wal nasri munafiqun daga cikin surorin maki madani akwai mana suratul munafiqun kun gane ko sai jum'a mimin din kana da luga biyu ka iya cewa jumu'a jumu'a kaman ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah ka kuma iya daura mimun din to shine sai ka mana luga guda daya anan jumu'a karka ce a'a za a yi ku kuskure ne a'a kana da dama ne ka daura mimun din ko kuma ka mata dhamma a'a sahihi hadi babu insha Allah wal hashri da kuma suratul hashri talaqi da kuma suratul talaq wal mumtahina ko mumtahina ko mumtahana dukan suna daga cikin jerin gwanin surorin madaniya wan nasr da idza jaa nasr nasrullahi wal fath wa ikhtalafu fi iddatin min as-suwar tu'add jumlatan ala 12 wa ikhtalafu amma malamai sun yi kare jinin ilimi fi iddatin min as-suwar kan adadin wasu adadin na wasu surori wai madaniya ce ko kuma makiyya tu'addu jumlatan a jumlace an lissafo su da cewa wanda aka yi sabani akan su alathnatay ashar surori ne guda goma sha biyu ina suke kalfatiha kamar fatiha waɗansu sun ce an saukar da ita ne gabanin hijira waɗansu sun ce an saukar da ita ne bayan hijira waɗansu sun ce a'a rabinta a gabanin hijira ne rabinta kuma na ƙarke bayan hijira ikon Allah wasu sun ce kuma su biyu amma mafi karfi an sauka da ita ne gabanin hijira domin faɗin Allah madaukin sarki wa laqad atina ka saman minal mafani wal qur'anil azim to Allah ka ji kan malamai war ra'ad da suratul ra'ad wai madini wadan sun ce makiya ne wadan sun ce madaniya war rahman da kuma suratul rahman was saffi da saffi wat tatafif da suratul mutaffifina lil iyani haka ne ko lil ayani نعم للعيان نعم naku da fata lil'ayani ga kowane ɗaiɗai kenan lil'ayani kenan iyan kuma shine gani ɓaro-ɓaro watan ga abinda za ka iya gani ɓaro-ɓaro na'am tagabunin tagabunin bayyinatin ba'dil qadar zalzalatin ikhl- zalzalatin ikhlas ya maniktar to daga cikin surun da aka samu sabani akan su akwai suratul tagabun suratul bayyina wanda take gabanta akwai qadar ko akwai zilzila akwai ikhlas ya manik tadar ya wanda ya samu iko akan bincika haka kai ku kalli malam anan gurin motivation bai mana fa ya zaburar da mu ne ka je ka je ka je ka bincika ya manik tadar ya wanda ya samu ikon bincikawa kun gani to bulala ya mana saboda kowa sai je da ku alitikan filmin qur'ani ka je ka bincika haka ثم الفلق والناس للخي... لل... لل... للخبير wa kulli hadhikin bihi jadirun haka ne thummal falak sannan sai suratul falak wan nas da suratul nas lil khabiri ga duk wanda yake da ilimi kan haka wa kulli hadhikin da kowane haziki bihi game da jerin gwanin waɗannan surori jadiri wanda kuma ya cancanci haka me shatibiya ce na'am eh wa ajdir bihi su'lan ilayhi muwassala Allah saka da alheri to waɗannan sune surori guda 12 da kai sabani a kansu malam sai cigaba da cewa wa ma ada ma qad madha makiyu wa ma ada ma qad madha kaga koma bayan dukkan surorin da muka lissafo makiyu ana ce mishi maki yumbika an hunnal fatadh zakiyu yawa alfatazzakiyu saurayi mai kwakwalwa shimbika an shine zai baka labarin su wa yufrafu aljami'u bin nuqul amma dukan su ana sanin su ne ta hanyar riwaya ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bil qiyas min zawil usuli wa bil qiyas da kuma malaman da za su iya maka qiyasi amma zawil usuli ma'abuta ilmul usul fa wato malaman za a- akwai hanyoyi biyu da ka iya fahimtar wannan maki a a ma nazara bi makka ko kuma ah, madina ko maktulun fihi kun gane za ka sani ne ta hanyoyi biyu na farko ta hanyar nassi karara daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai ko kuma ta hanyar malamai ma'abuta usul watan don haka ne nike da zaburantar da mu na akwai zaburantarwa kamar yadda malam yi mana kun ga sanin ulum din nan da ake ce musu ulumul ala wallahi malamai kan yi wasa na ga mana duk wani wanda ya ce maka ilimin luga ba shi da amfani sanin shi to ka dauke shi kida kuma fahimta ce wallahi la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam don haka ina janyo hankalinmu lalle lalle ilimin lugan nan mai kokarin mu fahimce shi da kyau domin malaman da kan suna cewa man hurimul usul hurimul usul ba wai kawai ya takaiti ne akan usulul fiqh ba kawai ba da kuma musalul hadith ba a'a har su ilimin nahau da sarfu da luga fiqhul luga da luga a fiqhul luga sarfu balaga adab duk za su taimaka maka sai dai kawai a mana saiti cewa ba shi halasta mutum ya ce zai takaitu da sanin larabcin shi dan larabcin shi kawai ya ce zai kutsa kai cikin Qur'ani ko hadisi a wannan kuma sai je fada cikin halaka Allah ka samu dace abinda Allah ya ba mu ikon makaranta daidai Allah shi ba mu ikon aiki da shi tare da lada abinda kuma ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik